الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau idan ubangiji ya taimake mu mun karasa azumi yau azumin mu takwas Allah muna roƙonka ka ida mana yau takwas ga watan ramadan 1447 darasinmu kuma na tafsiri na mata darasi ne na bakwai yau insha Allah ta'ala muna cikin suratul hashiri mun yi ayoyi guda biyar duk da cewa za mu maimaita aya ta biyar din mun yi bayani game da cin amana ta banun nazir da suka yi wayannan yahudawa din da haɗa kai da munafukai mun yi bayanin yadda ƙur'ani ya fitar da su ƙur'ani ya ce a kore su bai ce a yaƙe su ba aka ba su kwana goma akan su tattare su bar garin yahudawa suka zo suka ziga su karku fita har ya kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka je suka kewayo wajen su suka kore su duk da mun yi wannan bayani a tattaunawa na jiya to cikin ayyukan da sahabbai da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi akan su Allah subhanahu wataala yana nuna ba fa karfin su bane sahabbai suka yi ba komai bane na farko da izinin Allah ne sannan kuma da iko ne na ubangiji duka ya faru shine zamu tashi aya ta biyar mu ci gaba da jin me ya faru game da koran banu nadir da kuma bayan an kore su me ya biyo baya dukiya da suka bari tunda an ce su da biya abin da za su diba wanda ta saura da aka barta a Madina ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ita na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى yake cewa ma qata'atun min linatin ku sani fa ya ku sahabbai har ma tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma qata'atun min linatin duk abin da kuka yi ta sassarewa na daga manya-manyan bishiyoyinsu na dubinai shi ne linatin dinnan wannan linatin a yi nakhlatin ba wata bishiya ta dabino da kuka sassare ta autaraktumu haƙa imatan ala usuliha ko kuma na ko kuma kuka batta tana tsaye ala usuliha akan asalin kututturanta ana ba ku kare ita gaba ɗaya ba illa bi iznillah fa bi iznillah wannan duka da izinin Allah hakan ya faru saboda haka Allah ne ya umarce ku annabi sallallahu baya yin abu gadin gaba gadin sa annabi sallallahu sai ya samu ubarni da Allah daga wajen ubangiji saboda haka Allah subhanahu wataala shi ya umarce ku hakan kuma an gine waliyukhziyal fasiqin domin ka fasikai a nuna ƙasƙancinsu tunda sun ƙi bin Allah subhanahu wata'ala yarjejeniya ta zama sun ƙi su tsaya su kula da ita Allah subhanahu wata'ala sai ya tabar da su waliyuktiyal fasiqi Allah sai ya tabar da su an yi ne kuma dan a tabar da su fasikan dama Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai ke cewa wa ma afa Allahu ala rasulihi sannan babu wani abu wa ma afa Allahu ala rasulihi fama awjaftum alayhi min khailin wala rika babu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ribanta da shi minhum na daga wannan dukiya ta yahudu ta fai'a wanda ba yaƙi aka yi ba aka same ta ma fa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khailin wala rikab dukiya ce fa Allah ne yake fada dukiya ce wanda aka same ta ma aujaftum alaihi min khaili ba ku motsa wani raƙu wani doki dawakai ko aban hawa ba ku motsa su kun shiga wuya da wuya sun hadu an yi tara zaza ba haka Allah ke gaya musu haka kawai kuna zaune kuna tsaye suka fita Allah ya ba ku dukiya wala rikabin ba wani abun hawa ba a samu wani yaƙi ba to wannan hakan ya faru ne walakin Allah ya sallitu rusulahu ala man yasha Allah shine yake dora manzanninsa akan waɗanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komai to wannan Allah subhanahu wataala na tunatar da su da wannan ni'imar ne wama afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah subhanahu abinda manzon Allah sallallahu abinda Allah ya yassare game da manzansa sallallahu alaihi wasallam daga wannan dukiyan fama ajabtum alaihi min khailin wala rikab ya ku sabai ku sani fa ba ku motsa dawakai ba ba ku motsa raƙuma ba babu wani abun hawa ma da kuka hau wanda kuka sha wahala kuka samu wannan dukiya din walakin Allah sallata rusulahu ala man yasha ubangiji shi yake dora annabinsa akan wanda ya ga dama kullum annabi dama shine mai cin nasara wallahu ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai na'am aya ta gafa ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يقول دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى سيئتك بدا فدا ما أفاء الله على رسوله duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare shi na manzansa na daga dukiyar da aka same ta ba tare da yaƙi ba to in an tashi rabanta falillahi walin rasul ta Allah ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don za a kawo ta gaban annabi ne sallallahu Alaihi wasallam ba irin ta yaƙi ba ta irin ta yaƙi ba ne ganima ganima ita kashi nawa ake kasata ana kasata kashi biyar za a dauki daya bisa biyar wannan kai tsaye yake bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sauran kashi hudu shine za a duba me za a yi da shi amma fai'a alfai'u shine wanda aka same shi dukiyar da aka samu ba tare da yaki ba to wannan ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura nan ne go ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura abinda Allah subhanahu wataala ya ba wa manzansa na daga wasu garuruwa wasu alƙaryoyi a cikin su kamar wannan su banu nadir din falillahi to ta Allah ce walil rasuli ga manzan da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana za a bada kaso guda daya na Allah da eh za a tattare shi gaba daya hukuncin Allah da hukuncin manzan Allah ne shi kuma kun san manzan Allah baya hukunci sai daga gurin Allah yasa aka ce falillahi walil rasul duka za a tattara su gaban annabi ne sallallahu alaihi wasallam ta annabi ne zai zartar da abin da ya dace in annabi ya tashi kuma zai ba da su walidil qurba zai duba ƴan uwansa na jini su ne waɗanda ba sa cin sadaka waɗannan wanda ba sa cin sadaka na danginsa su ne wanda aka amince annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya ba su walidil qurba wal yatama sai marayu kun ga marayu sun shigo shi yasa dukkan activities din mu muke ware marayu a ciki saboda girman su suna da bukatan a tallafa musu ko da suna da shi su ga yau ana zuwa gurinsu ana kawo musu wani abu wannan yana rage musu raɗaɗi na rashin uba to ana ba wa marayu wal masakin ana ba wa miskinai marasa ƙarfi a nan gurin in an kawo miskini shi kare aka yi shiru ana nufin almiskinu wal faqir in an hada su a waje guda to ana nufin wannan daban wannan daban amma in aka ambaci faqir miskin yana ciki in an ambaci miskin ba a faɗi faqir ba faqir na ciki to wal masakin da miskinai da fakirai wa ibn sabil sannan hadda matafiya kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum dan hakan kar ya zama na kudin dukiya a batta kawai ta zagawa tsakanin masu kudi kadai na cikin ku sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma atakum ar-rasulu fakhudhu abinda Allah subhanahu wataala ya baku ku rike shi ku karba wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce kar ku yi kaza to ku nisance shi wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah shine mai tsananin azaba to kun ga yanzu wannan aya ta amma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasul Allah ya ce ta Allah ce da manzansa walidil qurba aba wa zil qurba Umar Allah ya kara masa yadda Umar bin Khattab Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yana ga mana yadda aka yi da dukiyar Banu Nadir yake cewa kanat amwalu Banu Nadir dukiya ta Banu Nadir ta kasance mimma afa Allahu ala rasulihi yana daga cikin gara basa da ubangiji ya bawa manzansa ai alfai'u ma ukhidha min amwalil kuffari min ghairi qitalin mubashir wala harbin fi'liyya shine fai'u din nan afa din nan ai ana nufin fai'u dukiya ta fai'u ku rike akwai fai'u akwai ganima akwai sadaka akwai fai'u akwai ganima to ita fai'u ita ce wanda aka same ta ta dukiyar mushrikai da kafirai ba tare da yaki ba ganima kuma ita ce wanda sai da aka yi yaƙi aka ci nasara a kansu dukiyar da aka suka bari a gurin bayan an kakkashe su to ita kuma wannan sunanta ganima idan an bi su har garinsu ne a lokacin da suka shirya za su yaƙi musulmai aka bi su har garinsu don dukiyar garin kwashe ta ake in kuma su suka taho aka haɗu a hanyar an yi yaƙin duk abin da aka yi su aka ta wannan ganima ce amma fai'u babu yaƙi babu shan wahala to shine sayyidina Umar yake kara gaya mana yake cewa mimma afa Allahu ala rasulihi yana daga cikin wannan dukiya ta badun nan daga cikin fai'u da Allah subhanahu wataala ya bawa manzansa kawai da dukiyar banun nadir fai ne ba ganima ba domin sun mika wuya lokacin da aka killace su kamar da muka faɗa suka ce ayi sulhu annabi ce babu wani sulhu da aka ku tattara ku fita ko kuma sulhun mu da ku shine ku fita ku ɗebi duk abin da za ku iya na dukiya duk abin da raƙumin ku zai ɗiba ku loda masa sauran kuma ku bar shi a gurin sannan da sharaɗin ba za ku ɗauki mai ba ba za ku ɗauki makaman ku ba Hussein na Umar yake cewa dukiyar Banu Nadir mimma afa Allah yana daga cikin abin da Ubangiji ya yassare wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mimma la yujiful muslimuna alaihi bi khairin wala rikabin wanda musulmai ba su yi wata taraza zazu al-ijhaf al-ijaf shine al-isra'u bil khayl wal ibl fil qital ba su hauda wa kai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada fama awjabtum alaihi min khailin wala rikab ba su hawani da wa kai aka sha wahala ba inji sayyidina Umar fakanat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zama wannan gaba ɗaya ta manzon Allah ne ai karatun ya fito a wannan hadisin ba li'anna al-fai'a hukmuhu yaxtalifu min al-ghanima 'an al-ghanima domin shi fai'a hukuncin sa ta tana da bambanci da yawa da ganima al-fai'u al-fai'u ana bawa imam ne kun ga annabi shine imam yanzu da annabi ya tafi da sai na abubakar za a samu fai'a a je wani gari ba a yi yaƙi ba su yi saranda a kwashe dukiyarsu to wannan ba za a ba wa mayaƙi ko dai abin yakin ba sai a tattaro sai a ba wa shugaba ajiye a gabansa shi ne zai duba maslaha sai ya duba amma ita ganima ana raba ta biyar ne sannan ita ganima bayan an raba ta biyar kashi daya za a dauke shi akai wa annabi sallallahu alaihi wasallam akai wa shugaba kashi hudu kuma annabi zai duba maslaha amma a cikin arba'atu akmas din na mujahidai sai ya duba mujahidai wani zaka samu mujahidin ya cancanci ragumi biyu wani kuma a bashi daya wani ma a bashi hakuri a dan wani a bashi annabi ne yake duba maslaha saboda annabi ya san duk wanda yake jagoranta amma ita fai'a kawai za a bashi ne ba zai duba ma mujahidai ba shi sa aka fakira al-muhajirun aka ce wale ta mamun sakin wa sabi sai aka kirgiyo aka kirga wayannan watakila ya tama masaki ibn sabil din watakila duk ma basu je yakin ba basu fida wannan taron ba amma annabi ko zai duba wani yana waje kaza a mika masa wani yana waje kaza a mika masa sai na umar kita yunfiqu ala ahlihi nafaqata nafaqa sanatihi annabi sallallahu alaihi wasallam zai ciyar a cikin dukiyar kenan zai cire dukiyar da zai ciyar da iyalansa ƴan uwansa na jini da wajen su suke zuwa su roƙa sai ya ba su abincin da za a ci na shekara guda ana za a ɗauki abin buƙatuwa sun mai ji aluma baƙi fi salahi walƙira uddatun fi sabilillah sannan sauran dukiyar da ta saura bayan ya gama bawa aliyatama wal masakin wa bin sabil dinnan da wanda suka cancanta sauran dukiyar kuma sai a ajiye ta a gefe da ita ake sayan raƙuman hawa da dawakai da wanda za a shirya mayaka lokacin da aka ji labari za a zo a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duk sai a kintsa ta saboda wannan aiki ne a wannan tattaunawa din mun samu abubuwa kamar haka na farko bambanci tsakanin alfai'u wal ganima wa zai bambance mini tsakanin fai'u da ganima fiskokin bambance su sun kai guda hudu ko biyar amma ko da guda ɗaya aka faɗa wani ma sai ya faɗi ɗaya na alfai'u shine wanda ba a yi yaƙi ba ganima fa to kin faɗi bangare ɗaya alfai'u ba a yi yaƙi ba ganima an yi yaƙi kin faɗi bangare ɗaya na biyu fa wani bambancin akwai bambanci in ka faɗi aka wace akwai baka gama ba na'am a shine ai aka faɗa ba ai yakin ba ai ba a sha wahala ba shine ba ai yaki ba yanzu bambanci ɗaya kuka faɗa ni kuma na faɗi bambanci wajen uku na'am ana bawa yawwa shine babban bambanci alfai'u dukkan tan an dauka shugaba za a je a miƙawa masu jihadin tunda ba su ma yi jihadi ba ba za a ce kuna da rabo kaza kuna da boka shi za a raba muku duk za a bashi sannan zai rabar da ita a lidil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabi in a cikin mayakan da suka rike akwai wanda ya dan cinci da adam bashi amma ba su da haƙƙi a ciki sai abin da annabi ya gani ganima fa yawwa ganima ana raba ta kashi biyar a dauki kashi daya bawa imam kashi hudu kuma a duba mujahidai da abin da yake na maslaha wannan bambanci na biyu kenan akwai wani bambanci akwai bambanci na uku akwai mana mene wannan very sensitive ne kwakwalwa ne za ta gano duk wanda ya gano ta ma yana da kyauta na alfahu suna wanda suka yi la abu na hudu na uku kar mu ci tayin alfai'u in cikin fai'u ne shugaba zai cire dukiyar zai cire cefanen gida na shekara guda za a cire za a cire ɗawainiyan shekara amma banda a cikin ganima saboda duk wanda yake shugabanci wallahi malamanku da suke karantar da ku yadda ake yi zaman lafiya malamai suna muku ɗawainiya suna kaza a tabbata abincin gidansa na shekara yana zaune lafiya kalau wannan kuma galibi a ina ake yinsa a gwamnatance ne ake yi gwamnati ce za ta duba malamai da suke karantarwa malamai da suke ɗawainiya malamai da suke rage mata aiki don akwai aikin da wallahi gwamnati ba za ta iya yi ba yanzu bari ba da misali guda ɗaya lokacin da aka zo zanga-zangan nan ta menene ne aka yi ta mene eh yawwa maganan good governance ba duk da gwamnoni kowa gudu a yi gwamnan house akwai gwamnan ma da aka ce saura kaɗan ya fita ta katanga saboda 'yan zanga-zangan sun zo kamar za a shiga gwamnan house in an shiga yau ba za a ga ɗago gwamna an zo ana nuna shi a sama ba suwa suka rage raɗaɗin wannan al'amari malamai duk shugaba in baka samu haɗin kai da malaman jiharka ba gaskiya kana da matsala to kuma ana so wa'annan malaman yadda suke ba da kansu suke tsaya suna yin ɗawainiya to a tsaya a yi musu ɗawainiyarsu ta yau da kullum za ga malami ba zai tafi karantarwa wani ma da tsohuwar mashin yana hanyar zai je wajen darasi mamman mashin ya tsaya ya ƙare kaga malami ya tsaya yana sa bulan market ana ce ku samin kwata ku sa kwata na 150 lokacin yana 150 a dan diga masa ya samu isa wajen karatu wani masallacin ma saboda walakanci sai malami ya yi sati ba a san meye ne ya kawo shi mai yame da shi ba saboda ana rena malamai wasu gwamnatocin kuma masu albarka in suka ɗauka suka yi wa malaman suka kyautata musu ku kuma da bakwa musu a malama ku din da ku nake fa ku da bakwa musu sai ku zo ku ji wallahi malam ya zama na gwamnati ya zama na to ba ku tsaya kun masa ba na gwamnati ba zai karba ba dama na gwamnati yana da haƙƙi dama malami gwamnati ta kula da gidajensu ta ke musu ɗawainiya dama wajibinta ne ma so in ta yi ba wani alfarma ta masa ba duk wanda zai yi yana ƙara taimakawa kansa ne yana ƙara taimakawa gwamnatinsa ne domin ya taimaki masu albarka to irin wayannan shugabannin ba a barin su cikin ɗawainiya Allah ya ƙara wa malam Yusuf Sambo lafiya ya ba da labarin wani liman a kaduna ya ce limamin ɗin ana yin sujjada rukui kai ana rukui in an yi rukui mai ake cewa subhanar biyan azim ba to shi da ya ce allahu akbar sai fari na cewa wannan halin da ake ciki wannan al'amari wannan al'amari ba na gane shi sai ce sami allahu liman hamida bai san yayi ba a cikin mamu a cikin mamu wani ya gama gane duk karatun yadda yake ana gama karatu sai wani matashi ne ma matashi a cikin masallaci kawai sai tashi salamu alaikum jama'a masallacin nan ɗawainiyarsa ta yi yawa ya yi zafi ya yi fada ya ce ba wanda zai fita gudunmuwa sai an bayar wanda za mu yi ɗawainiya a masallaci malam miko-miko aka tara kudi ce Allah ya saka kowa da alheri ya ce liman zagaya za mu yi bayani yadda za a yi aikin masallaci suka zagaya ya ce nawa aka samu ya ce an samu dubu saba'in da wani abu misali kenan an samu dubu saba'in da wani abu sai ce liman ga dubu hamsin wannan saka aljihun ka ji kai da wani a gida ya ce a kai ya aka yi ka gane ina da matsala bai san ma ya ce halin da ya ce kai wannan halin bai san ma ya faɗa ba ya ce ya kai ka gane ina da matsala ya ce kaga yaro mai kwakwalwa mai tunani ko kai kana cikin kwamitin masallacin ne sai ce ni ba na ciki ba na komi sai ce to ai kai kafi ciyaman din masallacin ma to ciyaman yana yi ne ciyaman kawai dai malam ya bada sallah liman ya bada sallah ya ce ai kai kafi ciyaman din ma ya ce kai da ana samun irin ku ai da sallah za ta ke yin kyau duk bai gano ba wala malam yusuf sambo bidiyo haka ya bayar da ba da wannan labari kaga da matsala to in kuna so tarawihin nan tarawihin nan yanzu halli mamamu na da kuke ji ba kuna zo ku ji tarawih ba duk sanda kuka ji alaran ma kira'an ta yi zaƙi to ina ga ranar gidansa lafiya galau Allah ni na fahimci har bata a tilawar ƙur'ani kana yi kana bata to in akwai matsala ne za ka bata idan ba matsala haka ne ko in ba matsala tilawan zuwa take talauci talauci mutum ne baki mai gizo da tozo da doro da annakiya fa'idodi da za mu samu a wannan ayoyi da muka karanta shi ne annabi salasallar dukiyar da ke tara ba wadon kansa ba ne ba don kansa ba ne sannan yana nuna mana dukiya general public abin nan kudi na na al'umma na baitul mal wannan amana ce sannan babban priority na dukiyar daula shine a nemi abin da za a tsare al'umma gwamnati shi yasa ko a Najeriya za ku samu kudin da ake fitarwa a security ya fi na komai saboda wannan shine babba Allah ka gyara mana kasar mu ga kudin ana cirewa ga rashin security sai karuwa yake yi kasar Nijar nan in ka shiga zaka ga abin mamaki tsakanin Nijar da Najeriya bai fi daga nan zuwa bakin kwata ba kilomita biyar dai haka zaka ce amma ikon Allah sai a zo nan Najeriya kilomita biyar a ɗauki ɗan adam amma da kana fita nan kuma Nijar sai kai tafiya tsakiyar dare ba wanda zai taba ka amma daga ka fito Najeriya nan kuma tsakanin sa bifi kilomita goma sha biyar ba nan ake fashi ake duk abin da aka dama kana tsallake kilomita biyar nan nan fada kuma ko bacci za ka yi a daren ba wanda ya iso ya zo gurin saboda an san gwamnatin Nijar ta sa security tana kula in dai a Nijar din za ka yi a ƙasa da awa 24 duk abin da kai za a gano ka amma mu kuma da ke akwai siyasa a cikin security din yasa ake abin da aka dama to dukiyar al'umma ana fara fifita ta ne akan security shine number one sannan shugabanci na gari yana duba maslahan al'umma ce gaba dai ba tasa ba duk shugaba na gari za ga bai damu da kwamishinoninsa da al'ummansa a bai damu da su ba amma mummunan shugaba shine zai ce mene wa nawa mene wa 'yan uwana mene wa iyalaina yana tuna iyalansa to haka Allah ya faɗa wa lidil qurba za a ba wa ƴan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba aka mimman tahrumu alaihi musaddaqa ƴan uwansa da duk aka haramta musu cin sadaka sai a ba su da yatama abin nan marayu wal masakin da masakin wa bin sabil kai la yakuna dulatan bainal bainal aghniya'i minkum wannan an yi al'amarin haka ne kai la yakuna malul fai'i khassatan lil aghniya karata ita yawo cikin talakawa to haka ita ma dukiyar zakka zakka ma ana ba da ita ne don kare zama na kudi kawai yana hannun talakawa ne ai hannun masu kudi wa ma a takumin rasulu fa kuzuhu wa ma na hakum an hufanta duk abinda annabi ya hane ku ku yi kokari ku hannu wanda aka umarce kuma ku aikata ya zo daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma na haitukum an hufastanibu duk abinda na hane ku ku nisance su shi wa ma amartukum bihi abinda na umarce ku kuma fa'atu minhu mastata'tum faf'aluhu minhu mastata'tum ku aikata shi gurgurdan iko fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i sai Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku bi abinda annabi ya faɗa ku nisanci abinda annabi ya hana wannan Allah sai ce ku ji tsoron Allah haka ma Allah ya tsoratar da mu a wani wuri ya ce falyahadaril ladina yukhalifuna an amrihi wallahi waɗanda suke saba al'amarin manzan Allah ya yi umarni su gibi su ji tsoron an tusibahun fitnatun au yusibahun azabun alim ko fi karfi tana ta same su daga duniya da kuma azaba mai radadi a lahira wattaqullah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne na'am sai Allah ce
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
Allah subhanahu wataala ya faɗa mana wasu daga cikin waɗanda za su iya ribatar wannan dukiya ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala yake ce mana za a bada ita ne lil fuqara'i munasaban wannan ayan lamma naza Allah subhanahu wataala amwal al-fai'i wa ma kana alayhi fil jahiliyya wa bayyana masraf al-fai'i min al-qura Allah subhanahu wataala ya bayyana inda ake rabar da wannan fai'a din na daga in an same ta daga al-qaryu wa tahaddada fil mukhalafati fi dhalika li su'ubatihi an an-nufus to har zuwa dai karshe sai Allah subhanahu wataala sai ya nuna wa'anda za a bawa sai Allah ya fara lil fuqara il muhajirin tunda an ce wal masakin ai ko ana so a bada ita har a miskinai to miskinan ana ta kare maka bayani alqur'ani ce lil fuqara il muhajirin ai li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam al fuqara al muhajirin min makkah ila al madina za a bada za a duba fakirai cikin muhajirai wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina alladina akhrajahum kuffaru quraish wanda kafiran madina makka suka fitar da shi min buyu muka fitar da su min buyutihim wa amwalihim daga dukiyarsu da gidajensu suka kore su suka dukiyarsu suka batta a can garin makka tunda sun bar dukiyarsu a makka an kwace ta to nan kuma an zo an samu wata dukiya to sai a dauka sai a fara basu to a basu nasibun min alfai a ba su rabo na fai'a ku ji yadda sahabban annabi muhajirai inda suka taso daga makka ku ji mai Allah yake faɗa a kansu lil fuqara il muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga wajen ubangiji da kuma neman yardar Allah ay yatrubuna rizqan min Allah ya'tihim suna dakon arziki daga ubangiji ya zo musu ma'ana dan sun bar dukiyarsu a makka ta hanyar koransu da aka yi sun bar gidajen sun bar dukiyarsu wallahi sun san allah zai canja musu duk abin da ka bari don allah allah zai baka mafi alkhairinsa don allah ku rike komai za ka bari ka bari don allah wannan abin yana da faɗi fa abu ne mai faɗi kawarki ce ba ta mutunci ba ba hanyar mutunci ta ɗauka ba kuma kun saba da ita kuna ƙaunar juna sosai kin zama tip da taya da ita sai kika samu a rayuwarta za ta kai ki gurin halaka za ta taba miki imaninki da kin saba azumin alamis litinin kuna zama da ita sa cike da Allah kina ta shan wahalan azumin nan sai kika kin fara dainawa sai kika ce wallahi wannan rabuwa da ita shi yafi bayan kin mata nasiha kin jajja hankalinta sai kika rabu da ita don Allah to Allah zai kawo miki wacce tafi ta alkhairi har mijin aure har mijin aure yana neman ki an yi nisa a magana kin gama yanke ya gama zama a zuciyarki a birnin zuciyarki da aka kuke faɗa ba sai kika ga akwai ɗabi'un da ba su miki ba ko in an yi aure za a samu matsala ke kuma a ce abin da zai taɓa miki addininki sai kika rabu da shi don Allah ko shi ya rabu da ke don Allah wallahi Allah sai ya kawo maka mafi alkhairi har a zaman aure din ma a zaman auren aka ga sabon Allah za a yi ta yi a zaman aure din ana babu abin nan taimakon juna abin yaƙi ci yaƙi cinyewa aka gama yanke cewa kawai a rabu da wannan auren a rabu wannan auren wallahi in don Allah duka biyu duk wanda ya zama don Allah ya nema a raba neman yardar Allah ba dan ya rasa kuɗi ko wani abu ba a'a dan yana ga zai rasa lahirarsa wallahi ubangiji zai tsare ki ya kuma baki wanda ya fi shi alkhairi Allah ba zai barki ba nan gudun muka yi sallah da wani matashi a nan gudun ta nan muka yi sallah muna sallah sai na gaina ta kuka kuka sosai kuma yana gefe na mu gama sallah yawa da kai ne ko na sa maka masa interview ba alhamdulillah dai ina ta tunani waye ne a lokacin da mu gama sai na kira shi ni tsammani na wani imani ne a zuciyarsa da wata damuwa sallah ta ƙara dawo da ke hayyacinsa Allah ji kan Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ya ba da kissan mai bunsuru kun san kissan mai bunsuru to ku rike zan ba ku ita ta yi kama da abin da zan yi nan yanzu wannan matashin sai na kira shi na ci daga kana kuka ka amma na ji daɗi imani a sallah ya sa kana kuka amma meye ka tittina kake kuka sai ce wallahi malam kawai za a raba ni da abokina ne za a raba ka da abokinka ce haka ne ko isge sai na ce to me ya faru da abokinka kun ga wallahi shi yasa duk wanda yake da matsala ya zama ka jawo shekinsa ka taimaka masa wanda kake taimako zai ɗauki ɗabi'unka sai ce min wa'annan abokanan nawa wannan abokanan nawa wa'annan abokanan nawa da kake gani malam dala a bakin hisba ga wancan get ga wasu maza nan za su shiga hisba hisba get na ga maza sun shigo kuma ga taron mata ne can yawon saboda haka sai na ce to yaya kuke da wannan abokanan naka sai ce wa'annan abokanan malam su ne cina su ne shana duk wata ƙananan damuwa ta suna yi min sai na ca to menene matsalar da aka ce za a raba ka da su sai ce malam suna shaye-shaye sai na ca to kai magana shaye-shayen ne tambayanka nake kai magana yi ya ce ina tabawa ya ce wallahi malam nima ina yi ya ce to ai ana so a raba ka da su saboda me saboda wannan shaye-shayen ne ya ce wallahi malam hankali na a tashe ke an ce sai an raba ni da su kuma ba wanda yake to kaga wannan da lokacin da ya kawo wannan complain ina ma a ce akwai wani alternative da za a masa ba zai iya bari ba in zai bari kuma ya bari don Allah wallahi Allah sai ya canja masa da mafi alkhairinsu to sai na hada shi da izge na ce ku tattauna daga baya ya dawo ya sami ni dai har yau bai dawo ba kai ma bai dawo ba ko to kun ga ashe shi kukansa na sallah din nan ba na ba wai na dauka tsoron Allah ne ashe shi abokanansa ne kissar mai bunsuru kun san kissar mai bunsuru wasu sun sani Malam Ibrahim bawa mai shinkafa shi ya bada ita yace wani malami ne ya shigo masallaci ya shigo masallaci yana wa'azi wa'azi ya kai wa'azi wani mutum yana gabansa wa'azi ne kan shirka a bar shirka a bi Allah mutumin nan ya ƙura wa malamin nan kamar misali malamin nan ya ƙura masa ido amma kuka mutumin nan yake idonsa fiskarsa ta jike da hawaye sai kuka malami kuma sai ƙara kawo ayo yake yi yana cewa alhamdulillah alhamdulillah wa'azina ya karbu har kuka ake yi ka gari fa lalle wa'azi ya yi kyau wasu ka ce a shi wannan mai bunsurin shi kadai ne shi kadai ne aka je aka same shi yana da wasu matsaloli aka ce a je a masa wa'azi haka ne ma na dan girki da kirsan ba ma a masallaci bane an ce a je a same shi baya sallah baya kaza yan uwansa suka kai matsalarsa matarsa ta kai aka kira shi malami yana ta masa nasiha ka duba girman sallah ka duba girman rike iyalai kuka kuka kuka mutumin nan yake yi mai wa'azi da yake masa nasiha na ce alhamdulillah wa'azi yayi kyau za a karbi wa'azi lalle na tana mutum ɗaya ne malamin fada ba cikin jama'a bane shi ɗaya ake wa'azi sai da aka gama wa'azi sai aka ce ai ba sai mun ce maka komai ba mun san wa'azi yayi kyau tunda muka ga har kana kuka sai ce kun san me yasa nake kukan ne ai ba ku san me yasa nake kuka ba ai duk wa'azin nan ni yanzu ba shine a gabana ba malamin nan da nake kallo wallahi yayi kama da bunsuruna da aka sace gemunsa gemunsa yayi sat irin na bunsuruna dama na bunsuruna haka yake shi ma ba shi da yawa yace wallahi da in na kalle shi in na tuna bunsurun nan sai in ji na fashe da hawaye yawa kuma an masa wa'azi ne fa baya sadaka na ce na cikin abun har sadaka baya yi baya bada dukiya to yanzu bunsuru ɗaya da aka sace game su ya kama da na malam kaga wa'azi bai aiki ba sai ba kai da ake so sadakan da baka yi yanzu ka zai kake yi don Allah Allah ya baka mafi alkhairi malam yana ta shan wahala ashe kai bunsuru kake tunawa to sahabbai sahabbai suna yin haka ne ya bi tagona fadlan min Allah wa ridwana suna neman yardar Allah ne da falala wayan suruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah da manzansa ulaika humus sadiqun wa'annan sune masu gaskiya wane ne yace sahabbai masu gaskiya ne Allah ne ya fada duk wani wanda yazo yace mana suna da matsala shine yake da matsala amma sahabbai ba masu matsala bane duk wanda yace suna da matsala to yanzu Allah bai Allah bai da gaskiya Allah Allah ƙarya yake kenan kamar yana karyata Allah ne an san mutane da suke zagin sahabbai ko su kira wani sahabban su ce kaza to lalle duk wanda ya faɗi haka to shine to sai kuma Allah ya ce walladina tabawwa'u dara wal imana shi ma wannan fai'a din a duba yan madina din su ba a basu sune alladina tabawwa'u dara ai alladina sakanu madinata rasul sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka zauna a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tanaji masauki sannan kuma suka karbi baki sannan kuma suka zama sun sun tanaji sun tanaji masauki mazauna cikin garin Madina sannan kuma sun yi imani ai allazina sakanu madinatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa amanu billahi wa rasulihi min qabli hijratil muhajirin ilayhim min qabli kenan tun kafin ai hijira zuwa gare su masu sun karbi imani yuhibbuna man hajara ilayhim cikin sifan su suna son muhajirun yan yan madina ku ji abinda Allah yake yaban su ba muhajirin da suka zo daga makka mutanen kirki ne ko ba na kirki ba ne me za ka tabbatar nan cewa na kirki ne domin allah ya ce mai ula'ika humus sadiquna to na kirki kuma su ake so ka yi ka zama kana jawo su jikinka to su wa'annan 'yan makkan 'yan madina wanda dina ta bawa darul iman wanda suka tanaji gidaje a cikin garin madina har ma suka bawa mahajirin suka zauna wal imani kuma suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam min qablihim tun kafin zuwan muhajirun din yuhibbuna man hajara ilaihim suna son muhajirun suna kaunan yan madi yan makka da suka zo gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu zuciyarsu ba sa samun ba sa samun wani abu na kyashi a zukatunsu game da abin da aka ba su a suka ba wa masu hijira in an ɗauki wani abu an ba masu hijira su ba a ba su ba ba sa jin wani abu a zuciyarsu ma'ana da za a zo wani rabo a duba almuhajirun su suka fi canjanta tun da dama su fakire ne an kore su a gidajensu an bar dukiyansu to yan madinan aka ɗauka aka ba wa yan makka su ba a ba su ba wala jiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wani bukata da kunci da damuwa game da abin da aka ɗauka aka ba wa muhajirun girman mutanen madina al'ansar ma wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita bukatar kansu ma a bawa 'yan makka ko a bawa masu bukata ko da su wannan abun shi suka fi so a rayuwarsu in dai ga wani wanda fi bukata za su dauka su ce a bashi walau kana bihim khasasa ko da suna da bukatansa na iya makura wannan abu tsantsa ba shi da abin da suka fi so irin wannan wala za su ɗauka su ce a ba wa muhajiri a ba wanda ya fi bukata suna yin haka za mu fassara za mu ba da hadisi ma da yake nuna haka wa mai yuka shuha nafsihi wanda Allah ya taimake shi rowar kansa ya kare kansa daga rowa fa ulaika humul muflihuna wannan sune masu raboto kun ga wayancan an ce ulaika humus sadiquna masu gaskiya wannan kuma aka ce ulaika humul muflihuna wannan kuma sun riga sun yi rabo ba nan wajen wannan ayar akwai dan bayanai Allah ya ce za a bada fai'a wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli yuhibbuna man hajara ilayhim suna san wanda suka yi hijira zuwa gare su ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa qalatil ansaru lin nabi sallallahu alaihi wasallam suka zo gurin annabi yan Madina fa suka zo gurin annabi suka ce iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil ya manzan Allah dukkan dabine da muka mallaka a cikin garin madina din nan mu 'yan madina 'yan gari ya manzan Allah mun yadda ka raba gonakinmu biyu tsakaninmu da mu da muhajirun yanzu misali ina da miliyan 100 to a dauki miliyan 50 sai a nemi wani kuma shi ma sai a bashi 1 miliyan 50 din dukkanmu nan kowa ya yadda ka raba dukiyarsa bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu ka ba wa mazo muhajirun dan ɗaya dan ɗaya dan ɗaya a raba shi wa zai yi haka a yanzu yan kaɗan ne saboda ƙaunar ɗan uwanka musulmi yana cikin damuwa ka ce dukiya ta bari a raba biyu don kwanta masa da hankali da aka faɗi haka iksin bayna bayna iksin bayna nan dakhil ka raba mana dabine da suke ciki faƙala la sai annabi ce a'a faƙalu sai suka ce takfunan ma'una takfunan ma'ayuna al'amal wata abu wannan faƙ wannan na starikun fitamara annabi salasalam sai ce musu aje dai a yi ɗawainiya tare a yi ɗawainiyar gona a ci gaba da ɗawainiya ko kuma wannan magana ce ta su muhajirun a'a kar a bari kar a raba mana gona kar a bamu komai kar a yi dukiya dai amma 'ya'yan itace da ake samu a ciki mun yadda za a amfana da shi a amfanar da su da shi amma asalin gonar ka karke kayar ka ba sai an ba wannan ba kun gane gonata gonakinmu a raba mana tsakaninmu da almuhajirun cikin almuhajirun na akwai annabi ko babu akwai annabi akwai abubakar akwai umar to yanzu annabi in zai yi magana da sunan muhajirun zai ko da sunan ansar da sunan muhajirun zai shi ma daga cikin wanda aka koro shi ne daga garin maka ko sai annabi ke cewa takfuna almauna nashrakakum fi thamara dan abin da ake samu a ciki ya ishe mu ka ƴaƴan itace da ake samu a ciki kuke ba mu mu ma muna ci a ciki amma ku rike gonar ku annabi sallallahu alaihi yace ga hukuncin da za a yi in ma hakan ne kuke so ga hukuncin da za a yi sai sai ƴan madina ƴan madina suka ce sami'na wa atana mun karbi wannan sakon tunda haka kai hukunci ya manzon Allah ba za a kyautar ba sai dai muna amfanar da mutane a cikin wannan dukiya din to hakan kuma za a yi ma'ana dai aradal ansaru an yu'thiru al muhajirin bi ishrakikum fi malakiyatin nakhl mutanen madina sun so a ce sun fifita mutanen makka a kansu ta hanyar su mallaki gonakinsu tare min shiddati mahabbatihim lahum saboda tsantsan kaunarsu da suke lakin nan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai dai annabi lam yaqbal naql al malakiyya annabi ya kiyarda a mallakar da gonakin wa muhajirun hibdan li huquqil ansar wa tanziman lil ma'ash dan a kare haƙoƙin mutanen Madina dan kuma a samu tsarin tsarin tsarin dukiya ya zama an bata haƙƙin ta ga wanda shi zai fi zai fi kula da ita fa wafaqal ansaru ala hallin adil sai ansarawa suka yarda da wannan hukunci na adalci da annabi yayi al ansaru yatakallafuna bil amali mutanen ansarawa sai suka je kawai suna ta ci gaba da ɗawainiya a gonan wal muhajiruna yashtarikuna fi thamara su kuma muhajirun in an samu 'ya'yan itace sai a zo a dan basu sai zama suna samun abinci fa kana zalika min asma suwarul ithar wannan daga cikin wa yu'thiruna ala anfusihim walau kada bihim kasasa annabi ya san suna so amma annabi ya rage radadin abu al-itharu wa ta'a wa husnul tarbiyah abu uku aka dora su akai na farko sun ci nasara suna fifita suna gabatar da abin da sun fi kauna ga wasunsu na biyu suka yi wa annabi da'a yana yin hukunci na sabanin nasu suka karba na uku aka ba su tsari kuma wanda daga baya shaidan ba zai zo ya wasa da zuciya ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani babban jeji mai tsada filaye manya-manya masu tsada a yankin kasar bahrain annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira ansarawa yan mutunci kenan mutanen madina yadda suka masa mutuncin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira su saboda ya saka musu a irin yadda suka tarbi muhajirin su yi ma suka tarbe shi suka mutunta shi suka kimanta shi adam salisan sai ke cewa to za mu je yankin baharin din nan kasar baharin za a yayyanka muku guri tunda ko manoma ne masu kaza a baku kun san me suka faɗa yan madinan nan sai suka ce la na akuzu hatta yuqti ikhwanana hatta yuqta ikhwanana almuhajirun mithlana muka ce mu ba za mu karba ba har sai in ka haɗa mu da 'yan madi da 'yan makka ne muhajirin za a ba mu tare annabi kuma ai ya sani ya sani faƙali sai yake cewa fasbiru hatta talgauni fa innahu saysibukum ba'di athara wannan ana nuna mana girman yadda 'yan madina suka mai da 'yan makka kaman kanne da yayye 'yan uwa na jini dukiya fa za a ba su ci ato a haɗa mu da suwa ne a ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri ku yi hakuri har sai kun riske ni yanzu dai ku karbi wannan amma akwai lokacin da za a sai su fa innahu saysibukum ba'di athara daga baya za a zo a samu shugabanni marasa adalci in kaga suna rabon fili suna rabo ne wa 'yan uwansu na jiki suna rabo ne ga waɗanda ba su cancanta ba suna duba kowane ƙazami wanda suke haɗuwa a ƙazamar miya tare su kawai ake bawa in kaga za a yi abu na arziki to sai in ya shafi gidanka in za a yi wani layi sai in ya shafi gidan wasu ba za a duba talakawa don a yi musu adalci ba annabi ce baya daga baya za a zo a samu irin wannan shugabannin duk aikin da za ga sun yi sai aikin da suka san zai amfane su ne to akwai hadisai da yawa da suke nuna mana yadda mutanen ansar suke fifita almuhajirun a kansu to Allah subhanahu wataala sai ya ci gaba da wallazi na ja'u min ba'di amma kafin nan kafin nan hadisin Anas dan Malik da yake ba mu labarin Abdurrahman bin Auf wannan hadisi ne shahararre wanda yake fito mana da girman mutanen ansar yadda suke fifita kansu suke fifita muhajirun a kansu abdurrahman bin auf annabi sallallahu yadda annabi sallallahu idan sahabbai suka zo garin madina sai ya dauki wannan sai ce ga wanda zai zauna a gidanka tunda kai ka zo an kore ka daga gidanka a madina a makka babu dukiya sai ce wane je ka gurin wane wane je ka gurin wane wane je ka gurin wane to shi abdurrahman bin auf sai aka jefa shi gurin sa'ad ibn rabi ibn rabi sa'ad ibn rabi shi kuma sa'ad ibn rabi yana da dukiya mai yawa haka ma anas ya fada wa kana kathiran mal yana da kudi mai yawa fa qala sa'ad sai sa'ad yanzu zai yi magana wa abdurrahman bayan ya dauke shi sun tafi gida in an je gida mu yanzu aka tura maka bako ba dakin zaure zaka sa shi ba shi sa'ad da yazo sai yayi wa mata izini kowace ta sa kayanta na mutunci za a shigo sai ya shigo da shi tsakiyar gida tsakiyar gida sai ya fara yi wa abdurrahman magana yake cewa qad alimatil ansaru anni min akthariha mala mai kudi kenan ya ce wallahi duk mutanen madina sun san ba wanda ya fi ni kudi ku riƙe karatun nan duk mutanen madina mai kudi da kansa ya faɗi wanda magana ka san yana da kudin ne da gaske ya ce mutanen madina su sun sani duk garin nan ba wanda ya fi ni kudi kamar ɗan najeriya nan ne ɗan kanon nan da allah ya sa duk afirka ba wanda ya fi shi kudi ya kun san shi ko yanzu idan ya zo ya ce duk afirka ta sani ai shi ba ma afirka zai faɗa ba zai ce wallahi duniya ta sani a duk afirka ba wanda ya fi ni kuɗi ina so misalin ya fito muku ne to yanzu don allah wannan mai kuɗin in ya faɗi wannan maganan ku saurari mai zai biyo baya ku saurari mai zai biyo baya sai ya ce duk mutanen madina sun san na fi su kuɗi sa uksimu mali baini wa bainaka shatare kuɗi na ɗin za a raba shi daidai da ni da kai ka riƙe rabi in riƙe rabi dan allah mai kuɗin afirka nan da na faɗa yau in ya kira ni ya raba kudin nan biyu ya ban rabi ya dau rabi yanzu ni ma mai kudin ina ne nan ma na afirka ne a rana ɗaya a dare ɗaya a minti goma allah ya kawo ya min yawa ya yi yawa ya yi yawa kun san kisan ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa kun san ta malam shau ka san kisan nan ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa abokina ya yi yawa baka santa ba to sai na kira suna a wannan kissa eh na kira suna abokina professor Mansur Isa Yalwa professor Isa Yalwa ina ga wannan abin zai kai kusan shekara goma ne ko ne a makamancin haka muka yi magana muke magana na ce yanzu professor Allah ya dan baka kudi kamar miliyan 20 ai za a yi wa addini hidima ya ce abokina ya yi yawa ya yi yawa abokina ya yi yawa me zan yi da kudi kwanan nan ba a jima ba sai muna magana sai yana magana yake cewa abokina mu yi kudi biliyoyi sai na ce profesa ka manta can miliyan ashirin ne ko ka zaka ce ya yawa sai ce yaranta ne yaranta ne ya ce wancan din yaranta ne yasa da fara yaranta ne amma yanzu ana bukatan kudi ana bukatan su wallahi ba za ka san ana bukatan kuɗi ba sai yanzu nan ajiya kubura Allah ya ƙara miki lafiya Allah ya miki albarka hankalinta kullun yana kan marasa ƙarfi da marayu yanzu nan wani ya zo da yasa a hannunsa yana cikin mawuyacin hali ya ta zo ta tace to na fahimci ya zo neman taimako ne a masallaci ga asusunmu kuma muna da tsare-tsaren waɗanda suke layi ma za mu musu tana jin haushin ina yanzu da irin wancan wanda profesor nan ya faɗa ya ce wancan yaranta mu samu na biyun nasa mai yawan nan yanzu kawai ba haka tintini sai a ce nawa ne jinyanta nawa ne kazanta asibiti ai asibitin gombe ma ya fi ƙarfi su- ta fi- jinyan ta fi ƙarfin asibitin gombe in a indiya ne yanzu yanzu a masa tiket da matar da ɗan da ɗan- mara lafiyan da shi uban duk kuma su tiket su tafi indiya ko su tafi misra a je a yi jinyansu da kwana da hotel da komai da abinci a gama wata guda su dawo da Allah in muna da shi ba za mu yi haka ba shi wannan wanda na faɗa na afirka ɗin ai haka yake yi haka yake yanzu kwanan nan foundation ɗinsa wani abokinmu ɗansa yana fama da ciwon zuciya ne wani babban ciwo ne wanda sai a lagos ake duba shi sai an taɓa an yi aiki a ciki wala yana samun access da foundation ɗin shi wannan mai kuɗi na afirka ɗin na faɗa biliyoyin kuɗi ya saka akawun ya ce aje a yi wa yaron nan jinya asibiti sai dai ta ce kudi ya kare a kara mata ana bukatar kaza har aka yi aka dawo da yaron nan gombe ba Allah ne bashi ba din akwai su in akwai su kuma Allah ya sa zuciya tana da kyau wallahi za a yi aiki to in babu sun din su abinda nake so na faɗa yanzu hajiya ku bar bawan Allah nan da muka bashi hakuri na san za ta ji kunci a zuciyarta ina ma a ce muna da shi mun masa to ba mu da shi dan abin da muke da shi din duk mun tsara wa'anda za a yi wa to sai ke cewa yanzu sa'ad ibn rabi ya ce a raba dukiyar gida biyu zan raba du- gida biyu na baka kaiwa kenan a wa zabawa abdurrahman bin auf ku ji ba ku saurara sai ya ce sa'uksimu mali baini wa bainaka shatarin dukiya na zan raba ta kici biyu kada daya wali amra'atani yace kuma mata na biyu to tsakanin dan adam da kudi to tsakanin dan adam da mata ma mata na biyu fanzur a ajabahuma ilaika ga sunan duba wacce tafi burge ka fa'uɗallikuha yanzu nan in sake ta hatta idan halatta zawashta ha idan ta yi idda sai ba na baka kuɗi ba ka aure ta wannan akwai akwai fifita ɗan uwanka a kanka da ya wuce wannan? dukiya ta raba biyu tunda annabi ne ya bani kai yace ka zo to har mata na ma biyu zan raba su wannan da yana da bayi a- ƴaƴa ma a raba biyu ɗaya biyu rabin ƴaƴan ka tafi da rabi yace wallahi duk ai wannan to bari mu ji ƴan makka kwaɗayayyu ne ko kuma ku duba fa yanzu overnight abdurrahman zai yi kuɗi overnight abdurrahman zai yi kuɗi sai abdurrahman yake cewa barakallahu laka fi ahlika a wata riwaya wa malika Allah ya maka albarka a dukiyarka da iyalanka rike dukiyarka rike iyalanka ni dai gobe da safe ka kai ni kasuwa ka nuna min inda zai yi kasuwanci ni ma Allah zai ban kudin wallahi bai karbi kudin ba wallahi bai karbi wannan ba ana nan kuma aka ce yana zuwa da cikui Abdurrahman din ya dan zo da dan yama ya iya sana'an cikui sai ya zo da dan ya dan samu dan cikun da ya zo da shi daga Madina dan maka dan kadan ya dan har hada sai ya fita ya je ya dan kasa maimakon ya bashi kuɗi ya ci nama ya ci kaza in ɗan abin da ya sau ya dan samu madara ya dan samu ɗan dibino ya sha ya dawo gidan abdurrahman ya kwanta ya bacci a haka yana wannan kasuwancin ba ai shekaru ba sai da ya zama shi ma mai kuɗin madina a ɗan dukiyarsa bai karɓi kuɗin kowa ba wata ran ya zo annabi ya ji yana ƙanshi ya ce abdurrahman ya ji kana ƙanshi irin na amar- na amarci ne ya ce wallahi na yi aure ne kaga kenan har ya yi kuɗi ya yi wa kansa aure kuma annabi ya shaida abdurrahman ya yi kuɗi sai yake ce ya abdurrahman ka yi aure ba ka yi walima ba aulim walau bishatin ka je ka yi walima ko da da rago ne yanzu don allah mutumin da za a ce ka yi walima ko da da rago ka san haɗaɗɗe ne mutumin kenan zai iya yi da saniya ko da shanu amma sai aka ce ko da da rago idan miskini ne sai a ce ka yi walima ko da da kunun zaƙi wanda za a ce kai walima koda da kunun zaki ma'ana bai fi cinkafa garau garau zai iya dafawa ba dan kada ta kura shi amma a ce kai walima koda da rago Hassan yana da kudi to in ka hakura da abu dan Allah ka ki kwadayi sa ido a dukiyar mutane Allah subhanahu wataala zai baka subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe za mu tashi aya ta gaba insha Allah tabaaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah